الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا جمعة ashirin da biyar ga watan almuharram hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha ɗaya ga watan augusta na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a ci gaba da karatunmu na kashful ilbasi na malam shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a karatunmu na baya satin da ya wuce mun fara karatu cikin fasalin da yake fasali na uku wanda shi ne fasali na tara a wannan littafi wanda yake magana a kan zancen sufaye da suke cewa mazaje kenan ko da suke cewa sun ga Allah shin wannan magana idan sun faɗa me suke nihi da ita kuma shin ya ma halatta a ga Allah ɗin to muna cikin karatu a wannan fasalin وقال الشيخ الإمام القدوة الهمام سيدي أحمد الساوي ولم شيخ إبراهيم يتقب cewa a babban shehi abun koyi mai yawan himma jagora Ahmad Sawi ya faɗa fi hashiyatihi alal jalalaini a cikin hashiyarsa ta jalalaini ma nasahu ga abin da ya ce inda ƙaulihi ta'ala ya yi maganan ne a kan faɗan Allah maɗaukakin sarki da yake cewa la tudrikuhul absaru to akan wannan aya ɗin ƙalal jalalu ya ce ai la tarahu ai ma'ana la tudrikuhu ɗin nan shine la tarahu idaniya ba za ta gansa ba wa haza makhsusun bi ru'yatil mu'mini lahu fil akhirati wannan abin keɓanta ne da ganin da muminai za su wa Allah a ranar lahira. Laƙaulihi ta'ala ga faɗan Allah madaukakin sarki da yake cewa, wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Wato, fusaku a wannan yini a wannan lokaci suna ma'abota haske, ma'abota ni'ima, suna kallo zuwa ga Ubangijinsu. Wa hadisu shaikhain da kuma hadisin shaikhain da yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri lallai cewa ku za ku ga ubangijinku ranar tashin alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren goma sha hudu a jam'u basarin wa huwa hasatun hasatun nazari ko jam'i na basaru shi ido shi ne wato wato abin da ake amfani da shi domin duba ai alkuwatul basira wato ƙarhi da mutum ke da shi na haske da ke cikin idaniyan shi da Allah ya same wanda yake ganin abubuwa da shi wai da laƙo alal aini nafsaha min idlaqil hal ana yi masa idlaqi akan ain wato idaniya ita kanta idaniya kenan daga idlaqi na hali wa iradatul mahalli ila an ƙala ƙauluhu wakila almuradu har ya zuwa da ƙarshen abin da ya faɗa ko wannan idaniya da aka ambata da alƙur'ani ya ambata da cewa ba za ta iya riskan ganin Allah ba shine ido basaro kamar yadda aka karatu cikin wancan satan ido na kai wanda ke da hasken da yake ganin abubuwa keɓantattu gama gari da shi da abin da idan mutum ya iya gani yake iya ganin ya to wannan abin abu ne wanda yake a bayyananne ba ɓoyayye ba tabbatacce wanda kuma yake da bijiri yake da ɓangare yake da muhalli da abin da idan kai gani zaka ga abin akwai ɓangaren da yake akwai kuma gurin da abin yake ko yawwa a ko da walƙiya ce ka gani ko da dai da ka gatta ta warƙa ta ɓace to ka san a ɓangaren da ka gatta ai ta ɗau jiha ko wannan idaniyan ne aka ce ba zai yiwu ga Allah ba na'am wala haza akan wannan fannafiyu baƙin ala umumihi korewa wanzajje ne akan gamewarsa fala yahidu bihi basaru ahadan abadan idan wani ba zai kewaye da Allah ba har abada a kore irin wannan ganin da ƙwayar ido ke yi to abun korewa ne abun korewa ne ga Allah irin wannan ganin da idaniyanmu ke yi ma abubuwa abun korewa ne ga Allah saboda ganin da idan muke yi ya ɗau ɓangare ya ɗau mazanni shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da mazanni ba kuma shi da ɓangare ko abadan har abada lafin duniya wa lafin ahira ba zai yiwu ba fala yunafi annal mu'minina yarawnahu fil akhirah wannan kuma bai kore cewa su mumunai za su ga Allah a ranar lahira za su ga Allah a ranar lahira lakin sai dai su maganin nasu kada kai tunanin waccan ayat ta ce fusa kuma abota ni'ima wato na mumunai za su ga Allah kai tunanin gani ne irin wanda kake ma dan uwanka a duniya ko kuma gani irin wanda ka saba yi ma abubuwan da idan ka iya gani a'a gani ne bila kaitin wala hisarin gani ne ba da ƙaƙa ba ba cewa to yayi ganin yake ba da kaifiya ba cewa ai abu kaza za ka gani ya bayyana a kaza ai kaza shine Allah ba wannan walai hisarin kuma abin ba a iya ikace shi ba a masa iyaka yanzu misali da abin da ka kalla abin nan in ma ya wuce ƙarfin idanka faɗin ganinka baka iya ganin farkon shi ba da ƙarshen shi to ai abin akwai farkon shi akwai ƙarshen shi ko kuma da yawan abubuwan da kake gani a gabanka in mutum ne ga tsawon shi haka sama ga tsawon shi haka ƙasa ga faɗin shi hagu da dama ka ga shi ko to ba irin wannan ganin me mumune za su yi ma Allah ba ko a ranar lahira ɗin gani ne da babu ikan cewa a cikinsa. luju da adillatan me dalilin wannan saboda samun dalilai hujjoji a qaliyatun wa na qaliyatun waɗanda suke na hankali da kuma waɗanda aka tarato na ilimi duk sun tabbatar da cewa ganin da za a yi ma Allah a ranar lahiran ma ba gani bane wanda zaka ikace abin da ka gani irin ganin idaniyan mu a nan duniya amma na qaliya amma abubuwan da aka tarato na ilimi fal kitabu was sunnatu wal ijma' ya ce ga nan a ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai duk sun tabbatar da haka wal aqaliya abubuwan da suke kuma aqaliya minha anna Allah ta'ala allaka ru'yatuhu ala istiqrar al-jabal yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya rataya ya jingina ganinsa akan tabbatar dutse fa in istaqarra makanuhu fa sawfa taran ko wa huwa ja'izun to wannan kuma ja'izi ne ja'izi ne walmu'alliqu 'ala al-ja'iz ja'izun duk abin da aka jingina shi aka rataya shi da wani abu ja'izi to wannan abin ja'izi ne misali da Allah ya ce idan dutse ya tabbata a matsayinsa yadda yake to a sannu zaka ganni to nan abin da shehu ke nihi ko Musa ya ga Allah ko Musa bai ga Allah ba tunda har Allah ya ce idan dutse ya tabbata a matsayinsa zaka ganni an rataya abin ganin da wani abu wanda yake ja'izi to wannan ayat tana nuna cewa ganin ja'izi ne ka fahimta wa minha law kanat ru'yatu mumtani'atun yana daga ciki da a ce ita ru'yar ganin abin hanawa ne lama sa'alaha Musa to da Musa ba zai tambaya ba kamar yadda da ganin abin hanawa ne da ya tambaya da Allah ba zai ce mai to ka kalli dutse ba in dutse ya tabbata a matsayinsa za ka ganni da ba zai ce masa haka ba amma sai ya faɗi masa haka sannan shi ko musan da ganin abu ne wanda yake haramtacce a ga Allah ba zai nemi ga Allah dan ba iz domin la ya juzu alan nabi su'alul muhali bai halatta a gurin annabi ba daga cikin annabawa ya roƙi Allah san ganin wani abu wanda wannan abin haramtacce ne ba a tambayarsa ko saboda su annabawa ma'asumai ne gabarin saba ma Allah to da a ce neman ganin Allah haramtacce ne kuma ganin Allah ma bai zai yiwu ba to Allah ba zai ba Musa damar ya roƙe shi ya gashi ba saboda su annabawa ba su saba ma Allah an gane hujja nan ko iz huwa jahalum domin inda ganin Allah haramtacce ne kuma Musa ya roki Allah ya ga Allah to wannan abin da ya zama jahilci kaga kenan da ya zama cewa Musa ya roki wani abu wanda bai san cewa abin ba kyau ba ko to kuma wa yastahilu ala nabiyil jahalu shi kuma mustahili ne haramtacce ne abin nisantawa ne ga annabawa a dangana su da jahilci bayyo ka dangana su da jahilci suna masana ne akan abin da Allah ya aiko su akan shi akan shari'a Allah wannan kuma wani hukunci ne daga cikin hukunce hukunce na shari'a to da ya sanya nemi ya ga Allah haram ne a shari'a da ba zai roki Allah ya gayya ba saboda shi masanin shari'a Allah ne an gane ko ومنها yana daga ciki an yi ƙwalin lahu mawujudin cewa Allah samamme ne akwai shi ba babu bane shi akwai shi wa kullu mawjudun dukkan abin da yake samamme ya sihu an yara to ya inganta a ga wannan abin in dai akwai abu to ya inganta a ga abin fallahu ya sihu an yara Allah ya inganta a gashi, ta inganta cewa zai yiwu a ga Allah, kilafan lilmu'utazilati amma fa duk da wannan zantukan da ake kawowa na cewa ganin Allah ja'izi ne ta yiwu a ga Allah ɗin. To shehu ya ce kilafan lilmu'utazilati amma fa bisa ga saba ma mu'tazilawa. Bisa ga saba ma mu'tazilawa. awal murji'ati ko ko murji'a wal khawariji da khawarijawa to su waɗannan bangare na waɗannan bangarorin nan guda uku me suka yi sai shehu yace haisu ahallur ru'yata mustadillina bi zahiri hadhihi al ayati wa bi qawlihim yayin da su sun tabbatar da wannan ganin Allah suna masu kafa hujja da mabayyanan abin da wa'innan ayoyi suka zo da shi, sai suke cewa innal ru'uyata tastalzimul muqabala wattisali ash'atul basar ra'i bil mar'i sai suka ce innal ru'uyata ita ganin Allah din nan in ji suwa tastalzimul muqabalata an luzumta mata fuskanta wai yanzu misali in ka ga ka gani ga ka gaba da gaba mun yi gaba da gaba ai ka fuskance ni ne na fuskance ka sai suka ce to ganin Allah abin lizumta ma irin wannan fuskantar ne su a gurin su su a gurin su wata sala ash'at basarar ra'i bil mar'i da kuma saduwar hasken idaniyan mai duba da abin da ya duba su abin da suka dauka kawai su a matahiyar su kamar yadda kake kallon ɗan uwanka ko abokinka da kuke tattaunawa tare ko yake a gabanka haka za ka ga Allah da wannan idaniyar da kake harba ta ka ga abin da ke gabanka da ita za ka ga Allah su a gurinsu su a gurinsu shi ne ya ce to duk da dai aka tabbatar da ganin to amma fa ganin saɓanin irin abin da su suka tsaya a kan yini gani ne tabbatacce mai yiwuwa halattacce amma ya saba da yadda wa'incan mutane su suke ɗauki ganin. Akwai ganin amma ba yadda suka ɗauka ba. Na'am. An yakunal mari'i jisman, wallahu ta'ala wa ta'ala Allahu an jismiya. Sai suke ce, ai ya zama lallai ne shi abin da za a gani ɗin nan ya zama jiki ne, su a gurinsu. ya zama jiki ne shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya girmama gabarin jiki jiki jiki irin namu ko laisa ka mislihi shay'un ko wa radda kalamuhum bima alimta ce ce to sai kai raddin wannan zance nasu da abin da ka sani wa bi anna talazuma adiyin la aqaliyan shi wancan talazumi da suke magana adi ne ba aqaliyi bane ba wa yajuzu takalluful adati kuma ya halatta wato sabawa da wa'incan abubuwa na al'ada intaha sun maƙalar imamul sawi ba da kalamin sannan imamu sawi ya faɗa bayan wani zance wa amma ru'ayatu qulubul arifin lahu fid dunya amma ganin da idaniyan zukatan arufai suke yi wa Allah a duniya bi ma'ana shuhudul qalbi bihi da ma'ana shuhudun zuciya da shi fi kulli shay'in a cikin komi fa huwa ja'izun wannan ja'izi ne idaniya na arufai bayan Allah suna ganin Allah, amma da idaniyan zukatansu, wanda wannan ganin shi ake cewa mene almushahadatu ko? Daga cikin makaman addini guda uku wanda suka kasu a cikin matakai guda tara ko? Al'islam yana ƙunshe da at-taubatu, al-istiqamatu, at-taqwa. al'iman yana ƙunshe da asidiƙo, al'ikhlasu, al'umanina shida kenan ko? Al'ihisan yana ƙunshe da almuraƙabatu shi ne mataki na bakwai ko? Sai almushahadatu shi ne mataki na takwas. To wannan mushahada ɗin ma'anarta a gurin sufaye. a islahi na sufaye shi ne Allah ya buɗe wa bawa idan zuciyansa da zai riƙa riskansa da shi. Allah ya ma bawa wani buɗi a cikin zuciyarsa da wannan hasken da Allah ya buɗe masa. Daga cikin zuciyar tasa zai riƙa shahudin Allah zai riƙa shahudin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. da mala'iku da sauran abubuwa da Allah ya so. Wannan hasken da Allah ya buɗe ma bawa a cikin zuciyarsa, da shi zai riƙa riskan abubuwa, mukami ne, babba a cikin tahiya gurin zuwa ga Allah. To shi ne nan gurin sai ya ce, wannan ganin da Allah ke buɗewa zukatan arafai, su riƙa ganin Allah. a wannan mukamin abu ne wanda yake ja'izi so da dama shi abin asali a zuciya ne tun da kawai zama a zuciya to babu wanda zai tambaya to ya abin yake ko babu wanda zai tambaya a to a wani guri wani bangare ba bangare eh ya abin yake a babu ya abin yake kwatance ba kwatance saboda abu ne dama da zuciya su waɗanda suka je gurin sun san abin da gurin yake kunshe da shi Allah ya riskar da mu. A na na ne. A balhuwa maɗalabuhum, a shi wannan ganin da suke yi wa Allah na shuhudi shi ne makwara abin nemansu, wa gayatu makasudihim kuma shi ne makwaran manufarsu, wa munahum shi ne gurinsu. su sadu da wannan mukamin da zai zama suna shuhudi suna ganin Allah shi ne shi yake cewa shi ya ce yawanci waɗanda suke da'awan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin rijalu waɗanda suke cewa sun ga annabi alaihi salatu wassalam ya ce yawanci ganin da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai gani bane irin gani da idon kai a a yawanci gani ne da idon zuciya wannan mushahada din ne shine har yake cewa har wannan maganar ta marsi ko da yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faku gare ni daidai da kyaftawar ido ya zama ban gashi ba yace to da ba zan kirga kaina cikin musulmai ba shi da'imul hali ne ma fi shuhudi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yana ganin manzon Allah shi ya ce wannan da zuciya ne shi da zuciya ne eh shuhudi ne yake nihi yace da yawa idan sun yi wannan magana ana suna suna nihin ana nihin a shuhudi ne yace amma ganin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ido na kai ce wannan wannan ba karamin al'amari bane ba ana saduwa da wannan eh ana saduwa da wannan yace he ɗaiɗaikun ɗaiɗaiku eh wannan hisu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu eh da waɗanda Allah ya ma alfarma kuma eh wanda Allah ya ma alfarma cikin jama'an shehu tijjani eh wannan sai kalifan shehu tijjani wallahi mun shehu Ibrahim eh za ga yana ta bada labari ko ra'aytu rasulullahi jada bi buguyati wa ma gaba annil dahara barran wala bahara ko ka gani to wannan shine ala yace أنلنا مع الأحباب رؤيتي إليها قلوب الأولياء تسارع أنلنا مع الأحباب يا الله كبامو تارد مسويمو رؤيتك إيكون غننك كبام غننك التي ود ونن غننك إليها قلوب الأولياء تسارع zuwa gare ta ne zukatan waliyai take rige-rige take gaggawa babban makwararsu su samu shuhudi in aka samu wannan to arziki kuma ya tabbata kuma shi duk wa'annan makaman da aka lissaho tun daga at-tawbatu al-istiqamatu at-taqwa as-sidqu al-ikhlasu al-dumanina al-muraqabatu al-mushahadatu dinnan na takwas ko dukan su suna kasan al-ma'rifatu shi yasa an kaji an ce na arifi magana ko mai nisa ce ba kusa take ba ai ya ishe ka ka gane cewa in an ce arifi ba mace ake nihi ba namiji namiji ake nihi namijin ma na gaske ka duba hu ibrahima zulma arif to eh su ne hu arafan eh ka duba su shehu Ahmad Aliyu Abdul Fatahi su shehu Atiku su Balarabobi radiyallahu anhum gaba daya su shehu uwa uba su Harazimi radiyallahu duka za ka gafa arifai aka ce musu to kuma kai ma arifi ka ji tsoron Allah gurin nan eh an gwadon da gaskiya ba a so zuciya ba gurin nan a ƙare wasu an ce arifai shehwannai kuma kai ma a haka kai a dai sake dubawa eh kila dai da wata ma'anar wadda kuma kai ka ɗauka wadda ba ita ake nihi ba can ko yawwa wannan shine abin yana da nisa Ƙala ya ce, Waka za ru'ayahu fil manami, hakanan ganin Allah a cikin bacci shi ma ja'izi ne, in ta haminuhu bi nafsihi zan can ya ƙare. Wa ƙala shehu sai ji mukutarul kunti, shehu mukutarul kunti ya faɗa in ji mulan shehu Ibrahim, ma nasahu ga abinda shehu kunti ya ce, fal anbiya'u wal auliya'u da annabawa da waliyai. Dama hadisi ya ce al ulama'u warasatul anbiya ko? yawwa to kaga annabawa da waliyai kenan ya rawana Allah qabala kulli shay'in su suna ganin Allah kafin komi suna ganin Allah kafin komi mu rike wannan da annabawa da waliyai suna ganin Allah kafin komi su suka fi kyautata duba ga Allah sun ga Allah kafin komi kaga kenan a gurin su ba su ganin wani sai Allah duk wani abu da ba Allahn ba ba su kashe ba saboda me sun ga Allah kafin su ga wani abu shi abun ba su kashe ba Allah suka gani idaniyarsu ta makance ga barin ganin wani Allah an gane to kada ka ce to bayan sun ga Allah kuma ya suka game a ai bayan Allah ai shikenan kuma ina fatan mun gane kada a ce sun ga Allah kafin komi sai wani ya ce to da saka ga Allah sannan ya saka ga wani abu an kaga Allah ko mutum ne zaka gani ai gani ya kare ko mun gane ma'ana ce kuma dai Allah ya samu fahimta sai ce wa salihuna su kuma salihai yarawna Allah fi kulli shay'in suna ganin Allah cikin komi suna ganin Allah cikin komi su suke ganin Allah cikin kowane abu sai su ga Allah ba wai cewa suke komi shi wannan abin Allah ba ne, a'a ba haka ake nihi ba, a'a duk abin da suka gani shi wannan abin ya tuna masa Allah, duk abin da suka gani ya suka tasarrafin Allah ne ke juya wannan abin, duk abin da suka gani sai suka da ba don samuwa Allah ba da ba za a samu abin ba duk abin da suka gani sai suka wannan abin ya samu ne da samuwan Allah amma majazubai su gyara ba a cewa wai kuma shi wannan abin shine Allah to ai wannan tawaya ce haba da Allah dan lura mana ai nakan yawan waɗi ko to idan an daga safikan nan aka ce Allah wada aka ce Allah littahi aka ce Allah to a gaban lissa haka ka tambayi mai wannan magana wai Allah guda nawa ne sai ce ma guda ɗaya ne yace to nan gurin kuma Allah nawa ka irga ba haka ake nihi ba wato wata ƴan siririya hanya ce ta yi sirri sosai idan mutum bai lura ba sai ya taka gehe kuma a sanya ya taka saiti layi ne hanya ce mai faɗi aka za wani farin layi irin wanda ake za a tsakiyar kwalta ɗin nan sai aka ce ta kaka tafi saitin layin kaka kauce mashi to kuma ga hanyar ga kwano ne malam kuma ake yake ake tafiya ko a babur kaga dole fa za a kauce ko sai an hattara sai an hattara sai kai hema da taimakon Allah mai kari ko to in mutum bai lura ba kuma ba tahiyar ba ta yiwu a kuce sai an ba a hankali in mutum bai lura ba sai ya sauka ma kan layin gaba ɗaya ya koma gehe ana malam kana ina ce ina kan santa ƙarya ne ya ba santa ai da kaji mutum ya ce komi Allah ne to ya faɗa rani ya ba santa to ya ma ga komin kenan ka ji fa komi he da ya ambaci komin wa bayan kana jin an ce su waliyai da annabawa suna ganin Allah kafin komi kaga kenan tunda suka ga Allah kafin komi to ba su ga komin ba Allah suka gani an gane ba su ga komin ba Allah suka gani bare ma su ce komi Allah ne shi komin ma ba su ga shi ba ba fahimci abin nan wa su kan wa'annan yi aka ce suna ganin Allah cikin komi cikin komi Allah suke gani wato shi abin idan suka kalle shi sai su ga wannan abin ya samu ne da samuwar Allah su kan wa'ancan ba ma su ga abin ba su kuma wa'annan sun ga abin ya samu amma da samuwan Allah ba dan Allah ba da bai samu ba shi abun ba shi hakikanin samuwa Allah an fahimta ko to a nan gurin ne wani ya ce wai komi kaza kaza wannan ba saiti bane ba ya zuba lura ba saiti bane rami ne yawwa mun gane ko sai ya ce a menene wal mu'minuna ba'da kulli shay'in su kuma muminai suna ganin Allah bayan komi normal muminai kenan su suna ganin Allah bayan komi haba inda ko shi abin sun gayya amma dai da suka ga abin to ba kuma su tsaya ta abin ba bayan sun ga abin sai suka ga Allah su kuma inda zaka lura bambancin da tazarar da ke tsakaninsu da wa'incan na farko waliyai su waliyai sun ga allah kafin komi to tun da kawai suka ga Allah to ba za su ga komi ba sai Allah su ko nan muminai su kuma salihai sun ga Allah cikin komi kaga suna tsake kenan waɗancan sun yi gaba wannan suna tsake su kuma muminai suna farko baya su sun ga komi amma bayan komin sai suka ga Allah to da Allah suka fara gani da ba za su ga komi ba amma kawai tun da suka fara ganin komi to kuma dole sai sun nemo Allah saboda shine gaskiya kuma ita gaskiya ba ta da baya ba wani abu bayan gaskiya sai gaskiya kawai da an zo kan gaskiya ba a cewa to bayan gaskiya sai ne a gaskiya kawai shikenan ko amma idan aka ga ƙarya to kuma dole a nemo gaskiya ina fatan mun gane to su normal mumunai sun ga ƙarya to yanzu dole su nemo gaskiya shi sa da suka ga abu sai suka nemo kuma Allah wanda shine hakika an gane Allah sa mun fahimta yawwa me yace gaba wali za qala ibn ada'illah a sakandare saboda haka ne ibn ada'illah ya fada yace marra al akwana wanda ya ga kaunu walam yara Allah qablaha amma bai ga Allah kafin ya ga wannan kaunin ba kawai da ya ga fa ya ga kaunu bai ga Allah kafin kaunu ba, au ba'adaha ko kuma bai ga Allah bayanta ba, au fiha, kaga idan akan tartibin da shi shi muktar lukunti ya kawo, kaga muktar tartibin sa ya saba da na shi ibnu adaillahi ko kaga ai shi ma shehu muktar al-kunti ya kawo gani ka qabala qabala kulli shay'in ko daga qabala kulli shay'in ai kuma sai fi kulli shay'in ko daga kafin komi sai cikin komi daga nan kuma sai bayan komi to shi kuma nan shehu ibnu adaillahi ibnu adaillahi sai ya ce ganin Allah kafin komi da bayan komi kaga an ya kuma koma ƙarshe kenan ya ɗau farko sai koma ƙarshe sannan sai ce cikin komi kaga wannan shine tsakiya mun fahimta sai ya ce awada qablaha awada aw fiha faqad awazahu wujudul anwari yace to duk wanda bai ga Allah a waɗannan gulabun uku ba ɗayan ukun nan ba to samun haske na Allah ya kauce mashi ba ma zai san inda aka hito ba ba zai san inda ake ba ba zai san inda za a nuha kawai yana fagamniya tare da fangan-fangan ne kawai da sai inda aka nuha ba yawwa fallazina ya zahar lahum qabar kullu mawjudin wannan da Allah ke bayyana gare su kafin kowane abu kowane samanni humul lazina yastadilluna bihi ala khalqihi su ne wa'annan da suke shiryuwa gane Allah da halittansa su da Allah da Allah ne suka gane komi, da Allah suka gane komi, wato da suka gane Allah, to da gane Allah nan da suka yi, da suka san Allah, da sanin Allah nan da suka yi sai komi ya warware musu. Sai su gane, o, ashe dama komi haka yake, sai su gane to wani komin ma me ake ni da shi. Eh, an fahimta? Wallazi ne zahara lahum fi kulli zahirin wa'annan kuma da Allah ke bayyana musu a cikin kowane abu mabayyani fahum allazina afnawul mawjudati fi mushahadatihi to su kuma wa'annan su ne suka karar da samammu a cikin mushahada Allah su samamman abubuwan sun nutsar da su cikin cikin wato mushahada ta Allah kaga su a cikin ganin su akwai samammun amma sun nutsar da samammin cikin mushahadan Allah su kuma wa'incan ba komi a cikin ganin su sai Allah kawai ba komi shi abin da kake magana shi komin ma ba su shi ba Allah kawai su ma kansu ba su ga kansu ba Allah kawai suke sani shi suka gani sun bace ma kansu daga duban kansu ba su ganin kansu ma bare kai su ganka kuma saboda da kai da su duk suwa ne duk wani Allah ne yawwa wallazina yazharu lahum ba'da ru'yati khalqihi wannan da Allah yake bayyana gare su bayan ganin halittarsa fahum allazina yastadilluna bi asari qudratihi ala wujudihi su kuma wa'annan su ne wa'anda suke shiryuwa zuwa ga tabbacin akwai Allah ta hanyar lura da gurabun kudurarsa da suka ga rana da ta hito ta tahi ta dawo ta tahi ta dawo wata ya zo aka kwana aka tashi dare dana sai suka gane wa'annan abubuwan akwai wanda ke juya su shi ne juya sun shi ne Allah gare ala wujudihi wa kamali sifatihi da kuma cikar siffofinsa qala al imam razi imam razi yace az-zahir wal baɗinu shi sunan az-zahir wal baɗin ismani sunaye ne guda biyu muqtarinani waɗanda suke ababen gwamutsawa masu cuɗanya da juna fala yasuhu idlaquhuma illa alallahi ta'ala bai inganta a idlaqin su ba sai akan Allah madaukakin sarki fa huwa allazi fa huwa zahiru fi wujudihi wa majadihi shi Allah ku bayyani ne a cikin samuwarsa da girman sa wal batinu bi nafyi tahdidi kuma boyayye ne ba tare da kore a bi nafyi tahdidi da kore ikaci da kore yi masa iyaka wal kaifiya da kuma bashi kaifiya wa qad fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tafsirin wani mashi Ibrahim ya ce hakika manzon Allah sallallahu ya fassara wannan zance na huwa zahiru wal baɗin da wani bayani huwa a hasanu ma fassara bihi shine mafi kan abin da aka fassara abin da wannan zance ke nihi da shi a wa huwa qawluhu shine faɗan manzon Allah alaihi salam da yake cewa anta zahiru Allah kai ne mabayyani falaysa fawqaka shay'un shay'un babu wani abu bisa ga Allah wa antal baɗinu kai ne boyayye falaisa dunaka shay'un babu wani abu koma bayan Allah a intaha min al-kawakib wa qala fi risalati al-qushayriyya ya fada a cikin risala ta qushayriyya ma na sahu ga abin da yace faslun rabewa fa in qila هل تجوز رؤية الله بالأبصار اليوم في الدنيا shin ya halatta ganin Allah da idaniya a yau a cikin duniya alhaji hatil karama ta fuskar karama ya halatta fal jawabu anhu jawabi akan wannan tambayar annal aqwa zance mafi karhi fihi a cikin wannan annahu la yajuzu li husul ijtima'u alaihi cewa bai halatta ba saboda tawwamar ijtima'i gamuwa akan shi malamai sun gamu sun haɗu sun yi ijma'i akan cewa bai halatta ba da wannan idaniyan a ga Allah ba zai yi ba yace wa laqad sami'tu imama ababakar bin furakin hakika naji shugaba abubakar bin furakin ya haki yana hakaitowa anna abil hasan al ash'ari cewa imamu abul hasan al ash'ari annahu qala yace fi zalika a cikin wannan ya faɗi kaulaini zantuka guda biyu fi kitabin ru'yatul kabir a cikin wani littafi da ake ce masa ar-ru'yatu al-kabir qultu wala mashi ibrahim yace ni kuma sai na ce wa qad sahha anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu lailatul isra'i haƙiƙa ya inganta cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama ya ga Allah a daren Isra'i wa ma jaza an yakuna mu'jizatun linabiyyin duk abin da ya halatta ya zama mu'jiza ga wani annabi ya juzu an ya kuna karamatan li waliyan to ya halatta ya zama karama ga wani waliyi to tunda ta tabbata ya gassa a daren Isra'i to zai yiwu wani cikin waliye kuma ya gashi a wani yanayi da Allah ya so ta fuska karama wala farqa bainahuma babu wani bambanci tsakanin mu'jizar annabawa da karamar waliyai illa tahaddi sai challenge sai challenge shi su annabawa akwai tahaddi a cikin mu'jizar su ko sai al'umma su ce in an isa a yi mana kaza a yi kaza a yi kaza sai annabi ya ce to ku zo za a yi kaza za ku yi imani in an yi in an yi ko su imanin ko su ki imani shi kuma waliyi bai da wannan bai da wannan shi karama ce alfarma ce alfarma ce Allah ya masa akan wannan yawwa ita karamar ba wai waliyin shi ke yin karamar ba sai a ce ai waliyi ka ai ai akwai nuna karama yanzu ya yanzu yayi karama ai ka ji sunan ta karama karramawa ai duk wanda ka ji an karrama ba shi ya karrama kanshi ba wasu suka karrama shi ko ba mu lura ba sunan ta fa al karamatu karramawa to ai ba shi ya karrama kan Allah ne ya karrama shi da wannan karamai ai karama ba wai su waliyan ke yin karama ba Allah ne ke yin karamai eh an gane ala sahihi al-maqbul bisa ga zance ingantacce abin karba ala shaykhul imam al-allamatu muhammadu yadali yace fi sharhi khatimatu tasawuf a cikin sharhin sa da yayi khatimatu tasawuf ma nasahu ga abin da yace kullu ma kana mu'jizatul nabiyyin duk abin da ya zama mu'jiza ga annabi jaza an yakuna karamatan liwaliyin ya halatta ya zama karama ga wani waliyi wala farqa bainahuma illa tahaddi babu abin da ya bambanta tsakanin karama ta waliyai da mu'jiza ta annabawa sai challenge sai tahaddi haza huwa sahihu wannan shine ingantacce wa huwa mazhabul jumhur shine mazhabi na gamayyan malamai wara jahul gazali imam al-gazali ya rinjayar da wannan zancen shi ma ya yarda da shi wal fakarur razi wal baidawi wan nasafi wad dusi wa imam al-haramain wa ibn salahim wa ibn furakim wa dabari wa abu nasr bin al-qushairi wal iraqi wal yafi'i wal zarkashi wa ibn jama'a dukkan su guda 15 din kasan shi Ibrahim akwai kafa hujja dukkan su malaman nan guda 15 Shau ya ce sirrin jaye su ma suna kan wancan zancen na cewa duk abin da ya halatta ya duk abin da ya zama mu'jiza ga annabawa ya halatta ya zama karama ga wani waliyi daga cikin waliyan Allah wa min hujjatihim yana daga cikin hujja su wa'annan malamai hadisu wannan hadisin da yake cewa rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu da yawa zaka ga mutum mai kura-kura mai biringijin kama mai ƙura-ƙura gashin shi yayi tumu-tumu ba aske ba jikin shi yayi dauɗa yayi kazanta kazanta ba abin ba ba ba, ba gayi a jikin shi amma lau aka sama alallahi da zai rantse da Allah akan wani abu sai ya faru ya zai ce na rantse da Allah yau he an yi ruwa masala la abarrahu wallahi da sai Allah ya kubutar da shi sai an yi abin kuma gashi a sha'asa ne a gabara ne shine sai malaman nan he suka ce fa innal ibrara al mazkuru wannan kubutarwar da aka ambata amun fi kulli muqsimun bihi ya game a cikin duk abin da wannan waliyin ya rantse da shi to abin ya game ko me ya rantse zai yiwu ko Allah ya ya mai to Allah zai mai ya kubutar da shi min ihya'il mauta wa ghairihi na daga raya matattu da waninsu kuma raya matattu mu'jiza ce ta annabawa ko yawwa intaha minhu wa qala al-allamatul abi fi ikmal al-ikmal ajl qarafi yace wa idza qubila khabar al-wali fil karamati al-khariqati lil adati idan aka karbi zance na wali a cikin karama wadda ta saba da al'ada al-mukassasati lil umum al-qada'iyya wadda take wadda take banci abubuwa masu gamewa waɗanda suke abin yankewa fa kaifa bi taqsisil umumi allazi la yufidu illa zan yace to ya ba za a karbi zancen sa ba a cikin kebantaccen abin da ya game wanda baya fa'idantar da komi sai zato qala wa amma man idda'ahu mimman laysa min ahlihi amma wanda ya da'awa ya ga Allah daga wanda bai zama daga cikin ahlul lahi ba min ahlil ma'asi daga cikin ma'abota saban Allah wal muqsiru da ma'abota ta kaita cikin bin Allah yace to ala kulli halin fa inna nukasibahu mu za mu karyata shi za mu ce ƙarya yake yi ba hanya ya kama ba qala fil furuq yace wa ru'yatullahi ta'ala ala ma liqu bihi fin nawmi ganin Allah cikin abin da ya dace da Allah dan a cikin bacci yujawwizunahu fid dunya malamai suna halatta ta a duniya kama yujawwizunaha fil akhirah kamar yadda suke halatta ta a lahira walakin man idda'a hadhihi alhala sai dai duk wanda ya da'awa wannan hali wa huwa min ghairi ahliha da baya daga cikin ma'abota salaha min al-ussati daga cikin masu saba ma Allah wal muqassirina da masu takaitawa kazzabanahu sai mu karyata shi mu ce karya kake baka kama layin ba wa man idda'a min al-awliya'i wanda ya da'awarta daga cikin waliyai al-mu'inina waɗanda suke ababen bayar da gudunmawa masu bin Allah la nukazzibuhu ba mu ƙaryata shi wa nusallimu lahu haluhu za mu sallama mashi akan wannan hali nashi wa qawluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki la tudrikul absar wannan aya fihi tawilatun akwai fasarori da yawa wa hu umumun shi abu ne da ya game amma ya qabulu takasisa yana karban jibancewa wa ikhbarul wali al-mawsuqu bi dinihi shi kuma bayar da labari labari daga gurin waliyi wanda yake abin aminta da shi a cikin addininsa mai riko kyakkyawa da addininsa almubarrizu wanda ya arma sa'a ya sahara cikin bin Allah fi adalatihi wajen adalcin shi yuslihu da taqawaitu ba'du tawilatu to ya inganta domin karfafa wani bangare na tawiloli wala takasisi hazal am domin kuma keɓantar wannan abu da yake mai gamewa dama shi ai duk mun karanta a cikin usulu ko cewa zance daga gurin mubarrizi ga can a cikin hukami ko zance daga gurin mubarrizi adali mubarrizi abin karba ne ko amma a zuwa ce liman limamin mahuta an abu ya faru ya ce gaban ya aka yi an yi kaza a wannan kawai daidai yake da taron jama'a za a karba ko ko a ce shugaban malaman mahuta khalifa na mahuta ya ce kaza ta kaga shikenan kawai ko to shine nan shewa yake kawo mana wa kabarul adali maqbulun labari daga gurin adali abin karba ne fi takasisul umumi a cikin kebantar abin da yake mai gamewa wa nahanu na qabilu kabarul lauliya mu ko muna karɓar labari daga gurin waliyai fi il karamati a cikin afkuwar karamomi in suka zo suka bada labari daga kansu cewa Allah ya masa kaza ya masa kaza sun ga kaza to muna karba allati hiya kawariqul adati wanda kuma dama ita karama shine abin da ya saba ma al'ada wanda a al'ada abin ba a saba ana ganin haka ba amma kuma sai su ke Allah ya masa abin sai mu yadda almakasasu lil ulumul qada'iyya wanda take abin keɓanta da ilmomi waɗanda suke qada'iyya fa kaifa bi takasisul umumati to ya kenan kuma a cikin keɓanta abin da ya game allati la tafidu illa zanna wanda ba ta fa'idantar da komai sai zato to wannan shine zancen sa intaha minhu bi lafzihi duk wannan karatun da ake mana Maulana Shehu Ibrahim wani irin ƙwararren malami ne malamin malamai malaman malaman malamai ma malaman su ne idan ya ɗauko matsala sai ya kawo zantuttukan malamai da abin da suka faɗi akan wannan matsalai ya tsehe ta filla filla filla filla ya yi bayani to idan yana da wata magana taya in ya kawo abin da suka ce sai ya kawo idan kuma maulan mushu tijjani abul abbas radiyallahu anhu warda wa annabi al-qutub al-bakatun idan yana da yayi magana a wannan babin to in di shehu ya gama kawo abin da malamai suka ce sai ce to amma dai ga abin da kuma oga kwata kwata yace ai mun ga haka a baya cikin kashifu ko a gaba ma duk zamu gani saboda haka yana ƙoƙarin fahimtar da mu cewa ganin Allah ja'izi ne, abinda waliyai ke cewa sun ga Allah ba irin ganin da ka sani ba ne, ba irin ganin da kai ma kuciya akan kuka ba ne, ba irin ganin da kai ma abokinka a kasuwa ba ne, ba kuma irin kallon da nake maka kake man yanzu ba ne ba. Gani ne aslan na ruhi na zuciya mushahada ne, wani riska ne wannan kuma wani tafiya ne daban. wanda ma ke musawa shi bai ma santa ba ba bangaren ya bane ba dama in ya musa ma bai yadda ba dama ba ba cewa aka yi dama ba gani zai ba shi mai musun ai bai isa ba ya ma isa yana musa abin ya ga abin ai ba zai iya ganin ya ba a'a yadda dai abin yake kawai da ya zama mai sallaba musu da ya zanna lafiya tunda shi bai riska ba su sun riska to ya yadda shi kenan ya zanna lafiya in ya yadda dama dai ba gani zai ba in ma dai ya iya dan dama dai ba gani zai ba saboda mai ba zai gani ba saboda bai hau layin ba ba a santa yake ba abun ba da tunani ba ne ba da kwakwalwa ba ne ba ba da tsayawa a wahalar da kwakwalwa ba ne a bata dare ba wannan ba ne eh lamarin sirri ne mai ƙarfi to wannan shi ne sannan ya gaya mana kuma yadda mabambanta a cikin bayan Allah kashe-kashen bayan Allah suke wajen ganin Allah ya gaya mana su annabawa da waliyai suna ganin Allah kafin komi ya gaya mana su kuma muminai suna ganin eh su salihai ko suna ganin Allah cikin komi su kuma muminai suna ganin Allah bayan komi duka wannan abubuwan da aka ambata abubuwa ne waɗanda ake so kai ka tsaya iya mukaminka saboda abin ba da dagiya ba ne su da harka ta ma'arifa ba da dagiya ake cin mata ba ba da daddaurewa ba ne ko ciccijewa ba da da'awa ba ne ba da ƙaƙala ba ne kawai mukami ne idan ka hau hanyar Allah ya maka liɗifi ya maka sutura ya baka cikin arzikin shehu tijjani sai ka sadu da gurin eh wannan shine sannan a ƙarshe da yawa ana yin karatu wani ya ji karatun bai fahimci karatun ba a ƙoƙarin shi ne ya nuna an yi karatun ya gane he ya barambata ma kun gane abin da ke ni yanzu misali an yi magana ganin Allah ko to wani a ƙoƙarin shi ne ya nuna cewa shi ma waliyi ne a bi shi a hankali shi ma wani ba dama ne a ƙoƙarin shi ne ya nuna gwaninta shi ko sai ya ce komi ma Allah ne mun taɓa zuwa wajen wani maulidi a nan garin ko tare da ‘yan uwa muka ji sai wani ya riƙe sifika yana magana bai san abin da yake faɗi kan maganar nan ba ba ɓangaren shi ba ne a nan garin wanda muke je gurin da su sun sani a cikin maganar tashi sai yake cewa komi daga wannan zaka gane ai komi ma Allah ne nace ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya kuma za a yi haka mu dai ba mu san wannan ba mu san inda ya samu wannan kaba karatu ba ba haka ake nihi ba ko shi abin da yake kokarin ya tabbatai ya ji waɗanda suka san abin suna magana kan abin bai fahimci yadda abin yake ba bai gane wani layi ba ne siriri ake so ka lallaba ka taya kan shi kawai ya ɗauka ai duk titi hannu ne zai je ɗan dume kawai ya ɓangaren ɓangaren kudu an kaga za a yi gamaɗi da shi za a yi aka yi ram aka yi ga maɗan ba haka ake nihi ba idan ka ji ba sufaye sun yi magana baka san me suke nihi ba karancin abin da za ka yi shine ka ce to Allah ya san abin da suke nihi suna da nasu bangare ba ruwana abin da suke nihi su suka san shi ni dai ina san su Allah ya sa mu gama lafiya kokarin da za ka yi bayan wannan sai ka tambaya wai ni na ji an yi magana kaza ni ho ban gane ba wai me ake nihi ne ai ka san wani in an ce su waliyai ba sa ganin wani Allah zaton da zai yi ta abin da suka gani a gurinsa Allah ne haka zai zata to su ta ai wannan abin da kake so su ce maka Allah ne shi ai wani ne ba Allah ba to ko tunda wani Allah ne ai ba su ga abin ba kai kai kake ganin abin saboda haka dai ala kulli halin babu yadda za a yi mutum ya ce yana da ma'arifa kuma ya ce komi Allah ne kuma mu fahimce shi ba za mu fahimce shi ba shi ya ce ba haka ake nihi ba ko kuma idan ka ba hanyar kai ma za ka gane ba haka ake nihi ba Allah dai kadai shi ake nihi ba wani ba ko to da Allah ya rika lura idan aka ga wasu yara ko wasu matasa ko wasu yan uwa ko wasu masoya ko wasu wanda ba san abin ba suna yi a ce kai ba haka ake nihi ba da Allah ku tayi makaranta ku je ku yi karatu a je a makaranta a rika zuwa makaranta ana karatu ko kuma a je a ɗau tarbi kuma dai a yi ta salati har Allah ya sa mutum kuma zuciyar shi ta haske ya gane abin da yake yake yi ko kuma mutum ya tafi je ya tarbiyya tarbiya kuma ta gaskiya ko a gurin kuma masu gaskiya domin ya gane wai abin nan ya yake ne to wannan shine abin da ake ne a sai mu tsaya nan saboda yanayin lokaci a shi lamarin lamarin addini ga baki ɗayan shi addini nasiha ne ko wato babban dai abin da ake bukata har kullun ya zama cewa dan adam ya san abin da yake cikin sa dan adam ya san abin da yake yi ɗan adam Allah ya halicce mu domin mu bauta masa mu bauta masa nan abinda Allah ke nihi da mu bauta masa shine mu san sa ko ani bi ya abuduni ya arfuni ko abinda Allah ke nihi da wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni liya'buduni din nan illa liya'rifuni he domin mu san Allah ko saboda haka wajibi ne mutum ya dage da neman ilimi na zahiri da kuma neman ilimi na badani a can nan ƙarshen kashful ilbas can a tasayil Malama Shehu Ibrahim ya yi wata magana, sai aka ce, wai shin dole ne akwai wani ilimi na zahiri na littafi da mutum sai ya kai a nan cikin kashiful ilbasi, yana nan cikin kashifu. Sai aka ce, wai akwai wani ilimi na zahiri da mutum sai ya kai gurin sannan zai shiga cikin harkar ahalillahi, wato sannan zai shiga cikin harkar tarbiyya? Sai ya ce, a'a, babu, ba ce haka ba. ya ce ai abubuwa ne ƙwara biyu haɗa su ake gaba ɗaya a murza a tafi tare da su abu na farko ma shine mutum ya san Allah ɗin ya gane abin da ake nihi ya gane ya kaga gurin nan shahi na ɗari biyu da tamanin da bakwai can ƙarshen taziyin wasu ila hal ya juzu dukulu fit ɗariƙa ta ƙabalar faragi min ma ya hataje ilaihi min al-ilmi amla shin wai ya halatta mutum ya shiga cikin sha'anin sufanci sha'anin tarbiyyar nan kafin ya gama karkadewa da abin da ake bukata na ilimin zahiri ko bai kamata ba fa ajaba innahu ya juzu yace ya kamata ya shi ya halatta ya shiga kafin ya gama ilimin to ilimin dama ai ba za ka gama sa ba wanda duk yace maka a he ka gama ilimin ma na zahiri sannan za ka yi tarin harkar zuciya wato he an gama gyara naman sannan za a gyara zuciya ya gama gyara gaɓoɓin sannan ya koma a gyaro zuciya to ai gaɓoɓin ba a gama gyaran su ko kuma zuciya idan ta yi kyau ita za ta gyara sauran guraren duk da yadda ka gyara zahirin ka abinda ake nihi shine ka nufi Allah duk yadda ka tara ilimi in baka nihi Allah da ilimin nan ba to kayi asarar lokacin ka cikin neman ilimin ko to zuciyar kuma ita ce za ta yi kyau he ya zama ka nufi Allah da abinda ka samu na zahirin saboda haka kada a rika wulakantar da abubuwa masu mutunci idan ka kalli wannan abin da kyau kai ka kamar ma heka ce ai abin ma da Allah ke nihi da samar da mu shine mu je duk kowa ya je ya tarbiya ya san Allah ya dage kuma har ya zama arifi ko malam ya nalma arifatul rahmani amaruhu da'at madal azmani ko in ji walin mushi ibrahim duk wanda bai samu ma'arifa ba bai samu sanin Allah ba rayuwar shi ta tuzarta matukar zamani ya zo duniya kawai ya yi wahala zai koma saboda bai zama bai samu ma'arifa ba to kuma hanyar zuwa ma'arifa din nan shine wannan tarbiya din ba wai ita bace ka zama arifin a ita ce kawo hanya wanda ya tarbiyatul azkar aka ce mai to ya samu abin da ake bukata a lokacin da ake ganewa a cikin tarbiyyar ya gaggane to za a ce mishi to ga abin da zaka je ka rike in ka rike abin nan ka kana ta salatul fatihi kana ta kaza da kaza da kaza gurgurdan dai abin da aka yi maka izinin ya to zaka ci gaba da samun taraki a cikin tahiyarka zaka yi ta samun taraki a cikin tahiyarka abin da yake za a baka salatul fatihi ne shi wanda ya tarbiya ya san tarbiya gaskiya ce ba bata bace tunda duk cikin tarbiya babu babu babu ya shehu ibrahim a ciki babu ya shehu tijjani ko yan tarbiya kuna ji ko duk ciki babu ya shehu ibrahim ko ya shehu tijjani ko ko daga dai salatul fatihin nan sai mu'awwalin nan sai la ilaha illallah abin dai da ake bukata kawai izinin shine abin da kai baka gane ba a'a amma izinin ka shiga cikin da'irar izinin kuma a gaya maka sharadin da ka'ide maganin nan wannan ka shashi da sahi ka shashi da rana ka shashi da yamma kwara kaza wannan ka shashi lokaci kaza lokaci kaza kwara kaza kuma in kana son ka gane cewa maganin karhi gare saba ka'ide zaka ji kwakwalwarka tana saba maka kai ma za ka gane kana ba za ka gane akwai mahaukata a gaba da kai ƙwaƙwalwarka za ta nama kai ƙaramin mahaukaci ne a likita ya gaya ma ga yadda za ka yi ka zo ka wuce ƙa'ida sai ka ji wani wu kamar kana nan kamar baka nan in aka sake ka hita ka hita a guje to saboda haka wannan abubuwa ne waɗanda suke kai ka ce ma su ake nihin kowa ya je yi domin ya fahimci inda ya nuhu abubuwan da ke faruwa yanzu a wannan zamanin kada mu damu da su kada ka damu da su idan za ka yi addini ka yi addini daidai da yadda Allah ya yi umarni da a yi shi cikin iyawarka da fahimtarka da riƙon waɗanda ka riƙe jagororinka a addini kada ka yi addini yadda kaga kowa na yi ganin wani na yi ba zai zama kama hita ba ya lazina amanu ta kullawa ta ilal wasila samu waɗansu waɗanda za su zama maka jagora a cikin addini ka riƙe su ma in sun gaya maka abin in na zahirin shari'a ne a qur'ani yake ko a hadisi ko a littafi yi kokari ka dauko su karanta ma ka ga gurin dan kai ma ka zama mastan kanka saboda ya zama kana bin abin akan hujja ne yadda kai ma in wani ya nema bayani gurin ka zaka ce mai littafi kaza Allah ya ce kaza budo ka gani ka gane kada ya zama kawai kana yin abu ne da ka in ka tafi da yi da ka ko kuma ka bi wani shi ma yana yi da ka zai bata ya batar da kai shi kuma duk abin da yake sunan ya ɗariƙar tijjaniya duk abin da yake sunan shi faida ta shehu tijjani to wallahi yana cikin kashiful ilbasi wallahi in dai sunan abu faida to yana cikin kashiful ilbasi kuma kaga abubuwan da muke gani a cikin kashiful ilbasi din nan daga zancen shehu daga yadda malaman mu suka karanta mana duk da yake dai ba fahimta muka yi ba soyayya ce ta sa muke kwatantawa wani gurin mu tashi wani gurin mu faɗi in mun tashin in mun faɗin mu dai manufan mu Allah da manzan Allah mu dai soyayya ta jamu ko kuma a cikin kwatance kwatancen nan da muke yi dai muna da sukar dai wani dan abin da muke kakkamawa Allah kuma ya gafarta mana haka ne dama ba mu da awa mun iya ba mu iya arabiya ba to duk mun ji amma dai manufan mu shine mu motsa zancen shehu mu tuna ma junan mu saboda mu tafi yadda ya tafi in ba za mu iya ba mu koya mu kwaikwaya in duk ba mu iya mu kwatanta in dai an gama a ce oh wa'annan shehu suke so su kwaikwaya sai dai wasu raunana ne alhamdulillah bukatar mu ta biya a gane ko to idan zaka yi faida to kashful ilbas zaka duba anan ne zaka ga wai ita faidan me ake nihi da ita shin akwai tarbiyatul azkar a cikin ta ko babu shin akwai zikiri a ciki ko babu shin akwai salati a ciki ko babu akwai yawan sajjan sarbi ciki ko babu shin akwai tsaya ma Allah da gaskiya ciki ko babu shin ya ake zama da mutane ana faɗa ko ba a ciki kuma kuna gani muna karanta ko so da ka dan Allah abubuwan nan da muke karantawa kada mu zama kamar jaki ya ɗauko kaya aiko da mun wahala da lokacin mu wallahi da mun yi asara abin da muke karantawa tunda mun yadda mu muna son Allah muna son manzan Allah muna son shehu tijjani muna son shehu Ibrahim muna son masoya shehu tijjani to abubuwan nan da ake karanta mana muke ji dan Allah mu rika kwatanta su dan Allah abu na farko da za mu fara yi don mu tabbatar ma kanmu cewa mu almajiran shehu tijjani ne shine mu daina faɗa da musulmai mu daina faɗa da tijjanawa ya zama baka da abokin faɗa matakin farko da zaka fara takawa Allah ya saka cikin list ɗin mutanen shi ya zama baka rike kowa a ranka ba kai mutum ne wanda ba ruwanka da kowa sai Allah sai manzon Allah sai shehu tijjani wannan shine faidan ai ba ma ka da wani lokaci isasshe wai da zaka tsaya waya ana wada da wani wane ai na ji ya zage mu ya ce duk imu imu din nan mutanen banza ne ban mu da shi ta taka zan me ni ma na san inda zan je akwai inda zan je in zagar na san za ta koma in ya isa ya tako ya take ka aikin tuni yaushe kai kullum kana riƙe da tarbi kana ta salatul fati kana neman kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tarbin naka bai ja ka ka manta da mutane ba har shi wani kuma da ke gehe yake jin haushin kai abin da kake yi kuma ya saka ka bi shi ai ya kamata a ce tarbin ka ya janye ka ya tura ma Allah da Allah mu lura da waɗannan abubuwan ba a faɗa yanzu ha wallahi ba a faɗa ai an an kaga ana faɗa ba a samu Allah ba da kaga faɗa a guri to ba a samu Allah ba amma in dai an samu haƙiƙan abin da Shehu Tijjani yake so a samu haƙiƙan koyewan Shehu Ibrahim wallahi ba za a yi faɗa ba la tajribu abadan la tashtimu abadan wa in duribtum fasabrun annakum subru haka Shehu Ibrahim yace kada ku bigi kowa har abada kar ku zagi kowa har abada in ma bugun kun akai kakkura ma ku yi haƙuri ku masu haƙuri ne sai ku ban ma Allah ku ga ya zai yi ku ban ma Allah ku dai ku kayan Allah ne ko eh to ku ban ma Allah an taba ma Allah kaya to ku gaya Allah zai yi kuma kada ku je gehe kuna wani ya taba mu bari ku ku sala mai ido kai ka bata ma kawai go ai abin yana da wahala saboda haka dan Allah dai mu lura mu rika kwatantawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم
محمد الفاتي لما أولق على خاتم لما سبعنا سرناك بناك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري وابغداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين